أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Abdullahi dan Mas'ud saurayi matashi wanda ya musulunta yana karami wanda ya samu ta goma shi a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ainihin tarihin musulunta Abdullahi dan Mas'ud yana kiwo yana yaro karami yana kiwo annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita bayan gari da shi da sayyidina abubakar ya gan shi da awaki yana kiwo suka kira shi suka ce yaro muna son ka ba mu madara na akuya sha ya ce a ni ba zan ba ku madabba na bari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce su ka ba mu aran akuya wanda ba ta shayarwa akuya wanda ba ta shayarwa wanda ba ta da alama ba su girma ba magana nono a jikinta ya ce su ya ba su yana tsaye mazala sallallahu alaihi wasallam ya karama akuya mazala ya kama hantsanta ya yi addu'a a take kawai sai hantsanta ya tara nono maza Allah ya tatsa ya sha wannan ya sha duka sai maza Allah ya sake addu'a sai ta da yanda take shine sai yake ce masa ni ma ka koya mu to kai ko ga wata hanya mai daɗi ga hanya mai daɗi kawai koya ba sai maza Allah ya ce masa kai za ka zama malami za ka zama ma ƙaramin malami tun daga lokacin ba a jima bai musulunta yana daga cikin sahabban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama suna shiga wajen shi kowane lokaci da gidansa da ko ina shi yasa zaka ji shine wanda manzo Allah ya kira ya ce karanta masa alqur'ani har yake cewa ya rasulullahi zan karanta ma alqur'ani bayan kai ne aka sauka alqur'ani yace to ina son na dinga jin wani ba ni ba yana karantawa ya kama masa karatu har sai da ya zo fa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidin wa ina bika ala haula shahida yace kawai sai na duba na ga fuskar annabi sallallahu ta cika da hawaye yana zubar da hawaye har annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya isa ya isa haka to shi wani abdullahi dan mas'ud shine yake cewa wato yace algina'u الجناء تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشبة wato waka waka waka tana tsirar da munafurci a cikin zuciyar mutum mutum ya zama munafiki kamar yadda kasar ruwa yana tsirar da tsiro a ƙasa waka tana tsirar da munafurci a cikin zuciya kamar yadda ruwa yake tsirar da tsiro a cikin da haka abinda ya faɗin nan haka yake dole musulmi ya yi ƙoƙari ya tsare duk bayanan da malamai suka yi akan waƙa suna maganan waka ko kuma ka ce waƙe don bahaushe yana ma da bambancinsu akwai waƙe na akwai waƙa to galibi maganan waƙe ne wanda a da yawa akwai na halal akwai wanda babu laifi ya danganta mai ake faɗi sa'annan babu maganar rawa a ciki ko rawar da waƙoƙin yanzu suka zo da shi ya tabbatar da cewa haramun ne ko tsiraici da ake nunawa a cikin waƙoƙin da ake yi da fasikanci to bare musifar da ta same mu mu 'yan arewa musamman 'yan kano su yaƙuri akwai wasu macifu da wasu yara tataccun fasikai suka fito gaya mun sunan ɗaya daga cikinsu yawwa shi wannan yaron wallahi musifa ce ga al'ummar musulmi wallahi kulinarin ce musifa ce mai saman kanta akan al'ummar yaran musulmi saboda me shi gaba ɗaya ma kawai koyar da yaran mu yake zina ba wani abu ba wani fasara da za ka yi ba wani abin da za ka ce irin waƙoƙin da suke yi to menene fasaran bahaushe ka cewa a cire yarinya wando me za a yi a ku fara mana zina za a yi ba wani abu a ciki su waƙoƙin duka za ka gani fasikanci ne ko yadda yara suke su zama fasikai kuma wani abin da zai baka abin haushi wai da aka hira da shi sai ce wai iyaye fa su Allah zai tarbaya tarbiyyar ƴaƴansu ka ji wannan magana fa kaga yayi kamanciciniya da shedan tun yana nan duniya dan daman shedan ma alahira haka zai gaya mutane fala talumuni wa lumu anfusakum Allah ya gaya mana abin da za a yi da shedan a cikin wuta in ya kai mutum ya kai shi ya kai shi ya kai shi wuta ana wuta sai ya yi jawabi hudu ba eh inni qad da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl abin da zai faɗa kenan kaga shi a nan duniya ma yayi nashi jawabin amma kuma ya manta cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi wala ya hamilanna asqalahum na wa asqalan ma asqalihim idan mutum ya zama sanadi ya bata wani din laifin da ya shi ma yana da nashi shi yasa wasu yaran wallahi da aihuwar su gara ba a haife su ba dan ba abinda suka wa al'umma sai musiba wallahi musiba domin duk wanda ka wasa sanadiyar ya shiga wuta ai ka cutar da shi na wannan rayuwar da muke ciki ba fa magana a nan take ba jama'a wannan yar duniyar da kuke gani ba fa magana problem din ba a nan yake ba fa wannan rayuwar da muke mu kwana mu tashi mu je yawo mu shiga mota mu hawo mashin mu duk ba nan hayaniya take ba ba nan magana take ba wannan rayuwar da muke ko ka yi sa'a ko baka yi sa'a ba ko kana shan wahala ko baka shan wahala ko ma mai kai duk hayaniya ce magana tana lahira magana na lahira shine inda za a je na dindindin wanda ya kuskure na maganar lahira ya zama ya shiga wuta to Allah ya kiyaye yayi masifa nan ne masifa take nan ba wani magana kana iya haƙuri a nan amma shi kanshi Allah ka ji abin da ya ce ‘yan wuta ya ce fama asibarahun alallah sai mamakin haƙuri su a cikin wani saboda bayan da suka iya wuta ce wanda Allah ya yi silin ɗinta karka ɗauka wuta akwai windo eh karka ɗauka wuta ɗaki ne ka san wutar duniya ita sai da windo da iska ko su jihar nan babu windo babu windo babu kofa mala'ikun da suke shiga wuta ma 'yan wuta na ganin su suna magana da su karshe Allah zai ce duk su fito a yi filin wutar ainihin dip kuma wallahi ba mai mutuwa ba mai mutuwa mutuwa kayi ta kenan ɗaya ake yi tal da ta mutu ba za tsara mutuwa ba za ka ga bai kamata a sake musamman hukumomi gari da masu hankali don me za a bar irin waɗannan suna cutar da yaran mutane suna cutar da matan mutane duk wani abu na fasikanci na lalata al'umma shi suke yi kuma waɗanda dama suka yi ƙoƙari sai sun hallakar da wannan al'umma su daɗi suke ji wallahi an rage musu aiki rage musu aiki wannan al'ummar da ku ganta da ake cewa arewacin Najeriya al'umma ne wannan muka mun daɗe muna kan hatsari wallahi an daɗe tun ba haife mu ba ake kan hatsari na cewa don me don al'umma ce musulma al'umma ce musulma shi yasa duk yadda za a yi a lalata ta ake ta kokari Allah ma madaukakin sarki yana ba mu gudunmawa saboda akwai bayan Allah a ciki shi yasa abubuwan ka ga ayi nan ayi nan ayi nan duk abun dan ma ba ka san me ake ba duk waɗannan abubuwan da ka gani su faɗan addini su banditare su wane ne da mai sunan ɗin ya boko haram su gashi nan duk waɗanda suka shirya su duk mutane ɗaya ne kuma layi na duniya duka ba ɗaya ne al'ummar ce dai al'ummar ce dai ake son sai an lalata ta Allah ne kuma yake ta tsare mu Allah ka tsare mu amma kaga samun namu a cikin namu mu haifi yaro ya zama musiba to ya fi zama damuwa saboda shi da wuri zai kwashe da kushi da wuri zai yi barna kuma ya sunan ana ta barna kaga masu hankali ya kamata su tashi tsaye hana su don ko arna ba haka suke arna ya zama waye gari fa wai arna ne suke cewa abinda musulmi ne suke ba sa kyauta ka ji wata magana fa a jami'o'i yanzu an waye gari yaran hausawa yaran musulmi shine suke shirya nudity party eh party da za a je a yi tsirara da maza da mata arna suke musu nasiha cewa su bari mai ba kyau arna fa suke musu nasiha ku ji wannan magana suna ga kai ba abin bai kamata ba an samu arniyar da ta ce ta daina kawa da wata saboda tana yawo tirara to ni irin abu ne haka da haka abubuwa ne wanda suke wasu musifu mu muke kiransu mu muke gayyatar su in sun zo su adabe mu ko mu ta kuka ɗaya Allah ya sauke amma da adam ya sani cewa iyakacin duniyar nan tana da iyaka kuma karewa za ta yi kuma ba wanda ya san dai lokacin tafiya na muna kwana ana tashi tomorrow tomorrow tomorrow tomorrow na wata ranar da za ka yi tomorrow nan wallahi kabari za ka ji ka tomorrow haka yake ba yanda za a yi haka nan nima wata nan zan je ni tsakanin tomorrow babu tomorrow sai dai ka ji ka a kabari kuma ba abin da ya rage ma sai jiran tashin kiyama yawa ka shiga da tashin kiyama Allah ya sani daga yanzu zuwa tashin kiyama shekara nawa ne ba wanda ya sani sai Allah kaga kokan dan wannan lokacin da muke ciki in mutum ya sake sai hasara har abada Allah ya kiyaye Allah ya tsare me yasa kuke tsoron su eh me yasa gaskiya yana ciki Allah ya kiyaye an ce wai wato wai ka kina ka duniya ta so shi ka so shi kuma duniya ta ƙi shi da haka dole ne abubuwa da yawa suna nan jingin wanda sai an kula wallahi ana karshen lokaci kuma gaskiya ne akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke maganan alamun tashin alkiyama ai ya ce an tali da al'amatu rabbataha shine kuma abin da kake faɗi to ku yanga ta haifi uwar gidiyarta shine fassara da maluma suka yi irin tarbiyyar turawa ai ka san tarbiyyar turawa za ka ga in an yi dan samu sabani sai yaro ya wa uba tsawa sai uba ya wa yaro tsawa sai yaro ya tafi nan sai uba ya je nan sai uba ya je yaro yana cewa sorry ba wai yaron ne zai je baban shi yana sorry ba to kaga lokacin ma da duk aka samu uba zai wa ta tsawa tsayawa tsawa ai daga tsawon da ka san magana ta kare magana ta lalace dan ya zama tsinanne duk wani abin da zai biyo baya wato kokoriman saboda a musulunci iyaye girmama su ake yi darajarta su ake yi sannan umarninsa ake bi ba su ake ba umarni ba Allah shi yadda shi mai waka ne tuba kullum zai gane ya yi haka shi shi daman duk mutumin da ya baza barna to ba a ce masa kare tuba amma tubarsa yana da wuya saboda akwai aiki na al'umma da ya batar da yana da ai haƙƙinsa ne ya kwato waƙar ya sa a je gidan rediyo duk a cicire wanda ya samu siji ya siya ya je kwato shi na duk abin barna an ka watsa ta za ka tuba yana daga cikin tubanta ka hana ta shi yasa ai ake gaya mutane kar duk wani abu na watsa shari kar mutum ya shiga saboda retrieval din shi yana da wahala yawa in ka hana naka ba abin ba ku ji tarihin wasu samari ba sai ne suna ɗaya mutumin kirki ne sai ɗaya a rayuwa sai ya ta ɗayan ya lalata sai mai da shi fasiki sai suna ta fasikanci suna ta ɓarna sai ɗaya sai ya mutu akan barna je lahira oh ya mutu akan barna sai je lahira ya baro ɗayan shi wannan wanda ya riga ya mutu shi na nan duniya shi yana nan shi wanda ya je lahira kullum addu'arsa shine kar Allah ya shirya da wannan to ai ya cutar da shi ya zama wasare shi yanzu ya mutu zai shiga wuta sai in wannan ya gyaru kuma kuma shine sanadi ya za a yi kaga ya zama salula aiku kamar shine bahaushe ya kai shi ya baro shi yasa ba a san ya da barna duk abin da yake barna dan adam kiyayewa yake hasali ma rayuwar duniya dole ne ka yi taka tsantsan da haka duk aka ce mai ahalar yake cewa wala ya juzu lahu an yaf'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lafi ma'anarsa shine duk abin da zaka yi to ka duba implications wani abin na yi ya za a yi me zai jamu kuma ka ga dai musulmi na gari kullum tunanin sa lahira kullum ya za a yi wanye da halal lafiya da haka wasu abubuwan ba zai shiga ba Allah ya tsare ku abin da ya shafi tuba ba wanda zaka hana tuba don ba ka kalice shi ba ba kai ne mai wuta ba ba kai ne mai aljanna ba na kuma fata ake kowa ma ya tuba yawa a lalle a kiyaye alaikun musula haka zai ci gaba shi mutum ya yi sabo har yana damun shi ma shi ma wata rahama ce akwai wanda in sun yi sabon ma ba ruwansu su kawai sabon ya zama normal to ya fi zama musiba to mutum ya yi wani kuskure har yana damunsa kai ta tuba shi wannan damun kai shi wani wata jarabawa ce kaga yana nuna gobe ba zai sake ba tunda wancan ma damuwarsa ba ta kawa na kaga ba zai je sake yin sabo ba wala ala sallallahu alaihi wa sallam على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين